أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوك أنا وتا ina jin ashirin da tara ne ga watan zulhajji ko? ɗaya ne ma? masha Allah eh haka ne na manta ɗaya ga watan almuharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da talatin da biyar a hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha uku a lissafin turawa hudu ne ko biyar hudu ne ko to hudu ga wata insha Allah yau za mu ci gaba da karatun tafsirin alkurani mai girma a cikin wannan sura mai albarka na suratul an'am bayan hutu da aka tafi insha Allah ta'ala ina jin dai in ban yi kuskuren lissafi ba za mu tashi aya ne ta 21 ko haka ne wa man azlamu na'am tai bismillah mala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون Allah ya fara buɗe zance da cewa ba wanda ya fi kowa zalunci irin wanda yake ƙirƙirar ƙarya ya danganta ta ga Allah maɗaukin sarki. duk wanda zai yi zalunci a bayan makaryaci yake ga Allah ka iya cewa wa man azlamu wa man akfar ba wanda ya fi kafirci girman kafirci irin wanda yake kirkiran ƙarya iftara alallahi kadiban ai ikhtalaka alallahi kadiban wanda yake kirkirar ƙarya ga Allah tabaraka wa ta'ala ya sa a yi shirka da Allah wajen yi masa bauta au kazzaba bi ayatihi ko kuma yake ƙaryata ayoyin Allah shine alqur'ani innahu la yuflihu zalimun yadda lalle yadda al'amari yake Allah tabaraka wa ta'ala baya rabautar da mutanen da suke azzalimai kafirai wannan aya tana nuna mana hadarin yi wa Allah ƙarya mutum ya danganta wa ubangiji tabaraka wa ta'ala zancen da Allah bai faɗe shi ba alhali saboda yana neman kare miyarsa ko son zuciya ko ra'ayi ko kungiyarsa ko mazhabarsa ko tafiyarsa ko wata manufa tasa wannan shi yafi kowa zalunci kuma shi yafi kowa ƙarya in ji Allah ta'ala Allah kiyaye mu da yawa Allah ƙarya ba wanda yafi kowa yi wa Allah ƙarya irin wanda zai ke shirka ya hada Allah da wani kamar kenan kaga yana cewa shi wanda yake yi wa bautan ba Allah ba shi ma ya cancanta a masa bauta kenan kaga wannan zalunci ne kaga wannan ƙarya ce sai kuma yace me ويوم نحشرهم جميعا فنقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون
Allah ya ce za mu tashe su jami'an yani yawmal qiyama nahshuruhum za mu tashe su a kirar yaqub ya ce wa yawma yahshuruhum ya karanta biya haka kuma yazo a cikin suratul saba'i ma da ya ya karanta ya dace da imam hafs a cikin suratu as-saba sauran malamai kuma qurra'u sun karanta da nun wa yawma nahshuruhum thumma naqulu lil ladina ashraku sannan za mu ce waɗanda suka yi shirka da Allah mushirkai masu haɗa Allah da wani wajen bauta aina shuraka ukumul ladina kuntum taz'umun ranar kiyama ranar tonan asiri kenan Allah zai ce ina waɗanda kuke yin shirka da su wanda kuke raya cewa su ma alloli ne annaha tashfa'u lakum inda rabbikum waɗanda kuke cewa su ma za su ce a wajen ubangiji to ina
ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين wannan ayar tana nuna mana cewa duk wanda ya bauta wani ba Allah ba Allah zai tashi da wanda ya bauta da wanda aka bauta masa da wanda yake kiran sunan wani in zai faɗi ba Allah ba da kai da ka kira sunansa da shi da aka kira sunansa da wanda yake bauta wa itace da wanda yake bauta wa gunki da mai bautar rana da mai bautar wata da mai bautar ra'ayin wani da mai bautar rawanin wani ma duka waɗannan za a tashe ku ran tashi alƙiyama al'abidina wal ma'budin wanda aka yi musu bautan da wanda suka yi bautan kuma Allah zai ce ku je ku kira mana waɗanda kuke cewa su alloli ne za su iya taimaka muku a wajen mu in ji Allah in akwai wani ɗan adam da ya isa ya bada wani agaji a yau ba ni ba in ji Allah to a kawo shi sun malamta kun fitnatuhum illa an qalu a lokacin jawabin su babu wani abin da za su yi sai dai su ce kalmar fitnatuhum tana nufin amsar su jawabin su ay lam takun qawluhum wa jawabuhum babu wani zance da za su faɗa da kuma ansar da za su bayar ba su da wani hanzari in ji imamu qatada illa an qalu sai su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin wallahi ya ubangijin mu ba mu kasance masu shirka ba kaji ba sun gama shirka da barna a bayan ƙasa sun mutu Allah ya tashe su kiro da mazu sun gani za a musu tambaya su ce wallahi tallahi ya ubangiji ba mun shirka ba subhanallah ba kun shirka ba kamar yaya malamai suke cewa innama innahum idza ra'u yawm al-qiyamati magfiratallahi ta'ala ranar tashi alkiyama idan sun ga gafarar ubangiji da irin yadda Allah yake yafiya ga ahlul tauhidi ma'abuta tauhidi Allah zai ta yafe wa masu tauhidi ko da mutum yayi wata barna yayi wani laifi in dai ya mutu da tauhidi to Allah zai ta yafe masu tauhidi to idan mushrikai suka ga masu tauhidi ana ta yafe musu sai su a tsakanin su sai su zanta su ce kai mu ma aida mun gaya wa Allah mu ma masu tauhidi ne wallahi mu ce ba mai shirka ba a jahilcin su gani suke za su iya boye wa Allah wani abu ma'ana za su ɓoye shirkar su ma a ranar kiyama za su yi da'awar tauhidi wanda a duniya su suke yakar masu tauhidi duk mushriki yana yakar mai tauhidi a bayan ƙasa saboda samu ceton ubangiji dan a ranar Allah tabaraka ta'ala ya ba da ceto ko kuma yana ba da ceto da afuwa da yafiya ga waɗanda suke masu tauhidi ne za su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin wallahi ya ubangijinmu wallahi ba mu kasance cikin masu shirka masu hada Allah da wani wajen ainihin bauta ba can an tambaye su ku kawo waɗanda kuke bautawa ba Allah ba kaga ya nuna Allah ya san sun bauta wa wani ba shi ba wa yawma yunadihim fa yaqulu aina shuraka'i alladhina kuntum taz'umun ina waɗanda kuke shirka da su ku kira su ba ansa ba jawabi ba za su iya kawo su ba sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala bayan sun ba da wannan amsa amsa ce ta ƙarya kowa ya san amsa ƙarya ne to Allah kuma tabaraka ta'ala zai dada kunyata su sai ya ce musu me kuma
انظر كيف كذبوا على أنفسهم
na'am وضل عنهم ما كانوا يفترون
Allah yake cewa unzur kaifa kadabu ala anfusihim duba yadda waɗannan mutane suke wa kansu da kansu ƙarya bi i'tizarihim bil batili ta yadda suke ba da uzuri na ƙarya wa tabarrihim an shirk da yadda suke barranta daga shirka akan ƙarya unzur kaifa kadabu ala anfusihim duba yadda mutanen suke wa kansu ƙarya Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala zai faɗa yace wa dalla anhum ma kanu yaftarun abinda ainihin wato suka kasance suna kirkira ko kuma suna yin ƙarya da su suna musu bauta su ne gumaka za su bata gare su dalla anhum zala anhum wa zahaba anhum gumakan da suke musu bauta gumakan da suke neman taimakon su allolin nasu ko jama'a da suke bauta musu ba Allah ba waɗanda in sun zo faduwa suke kiran su ba Allah ba ko in sun shiga masifa suke neman taimakon su ba Allah ba shikenan za su bace musu kuma wa zalika annahum kanu yarjuna shafa'ataha wa nusrataha saboda a wannan lokaci suna neman ceton waɗannan gumaka da ainihin agajin waɗannan gumaka amma ina abin bai zai zama mai amfani gare su ba sai ya ce ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها haka حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين
Allah ce wa minhum man yastami'u ilaik daga cikin su akwai waɗanda suna jinka suna sauraron ka kana karatun Qur'ani shine yastami'u ilaik mana lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye ai yana karanta Qur'ani suna jin Qur'anin kuma su larabawa ne kuma sun san fassara al-Qur'ani يستمع إليك يعني يستمع إلى كلامك وجعلنا على قلوبهم أكنة أما muka sanya wani marfi akan zukatansu kalmar akinna tana nufin wato aghtiya jam'i ne na kinan wani marfi kamar a'inna jam'u inan kenan aka rufe zukatan an yafqahuhu suka kasa fahimtar qur'ani suka kasa gane shi la yafqahunahu kenan ba sa gane annabi yana karanta qur'anin amma kafirci ya rufe zuciyar ba ta gane gaskiya ka duba yadda ayoyin qur'ani ma gaskiya ana bayani zaka ji kana ta gamsuwa amma kafiri malam in yaji shi bai yadda ba kawai hankalinsa baya wurin tunaninsa baya wurin amma kuma za a je a karanta masa bible wanda yawa yawan wasu abubuwan da ake faɗa duk ƙarya ne amma ya yadda ko kuma a je a ɗora shi akan mafarki ko ra'ayi وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا aka sanya wani nauyi wani kurumta da wani nauyi shine waqran samaman wa thiqala kurumta da nauyi a cikin zuka a cikin kunnuwansu wannan yake nuna lalle ashe Allah shi ke da ikon juya zuciyar bawa ba wani bawa da yake ya isa yayi wani abin da Allah bai ga dama ba kuma ba wanda ya fi karfin Allah wai yarau kulla ayatin la yu'minu biha dukkan ayoyi idan suka gan su ba sa yin imani da su duk ayoyi za a yi ta kawo musu mu'jizozi a yi ta kawo musu maganganun ubangiji tabaraka wa ta'ala amma ina ba sa yin imani da su ba su ce sun yadda ba kai ko ana gaya ba za ka ce ka amince ka yadda hatta idza ja'uka yujadilunaka sai gashi har sun zo wajenka suna jayayya da kai ya Muhammadu suna musu da kai يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين كافري الله يقول كافري suka zo suna cewa wai abinda annabi yake faɗa wai ba wani abu bane face kawai asatirul awwalina tatsuniyoyi ne na mutanen farko ahadithuhum wa aqasisuhum labaru ne da kissoshin su kawai kalmar asatir jam'i ne na ustura da istara kamar ana nufin wato at-turuhat wal abatil tatsuniyoyi kawai wai annabi wai tatsuniya yake faɗa subhanallah Allah kiyaye mu ma'ana kawai wai wani labari ne da wasu kawai suka je suka zauna suka kera shi kawai shine Muhammadu yazo yake yake faɗa ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم, يك... بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين wasu ayoyin da suke magana akan wannan ranar tashi alkiyama za a ce ina waɗanda kuke shirkan dai da su ina suke waɗanda kuke haɗa su da Allah kuka ƙaryata Allah kuka gaskata su su sai ce ai yau sun bace mana ya ubangiji babu mu babu so ya ubangiji sun kauce mana wa dhalla anhum ma kanu yaftarun مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سم بكم أمي فهم لا يعقلون الله يميد سكرا مي بيباي ba su da hankali ba sa iya gane gaskiya so duk wanda zai zo a karanta masa nassi kaga bai gane ba bai aiki da nassin ba to daidai yake da wannan kafirai waɗanda aka toshe zukatansu ba sa iya fahimta ba sa ganewa Allah ka ganar da mu gaskiya sai ya ce mai kuma وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يغلقون إلا أنفسهم وما يشعرون
wa hum yanhauna anhu a hakan kuma fa sai suna hana mutane su bi manzon Allah yani yanhauna nasu an ittiba'in nabi sallallahu alaihi wa sallama sun hana mutane su bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa yanhauna anhu kuma suna nisantarsa yanhauna anhu suna hana ayi imani da annabi yanhauna anhu suna nisantar annabi kamar yadda yanzu ake cewa mutane wani zuwa wa'azi na sunna na aqida sai a ce wai iya gudun ka iya ladanka kaga daidai da hum yanhauna anhu wa yanauna anhu an hana abi annabi kuma ana nisantar annabi daman sunnar kafirai ce kamar yadda malamai suka ce wannan aya ta sauka ne akan kafiran makka kamar yadda muhammad ibn hanafiya da imamu suddi da imamu dhahak suka faɗa imamu qatada yace suna hana ai imani da alqur'ani suna hana ai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa a nisanci alqur'ani a nisanci manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun Allah ya ce ba wani suke halakarwa ba ma yuhlikuna illa anfusahum face kawukan su kare suke halakarwa yani la yarji'u wa bala fi'lihim illa ilaihim bala'i da masifar wannan aiki nasu ba zai koma kan kowa ba sai akan kansu su sun cutar da addini a idan su a ganin su amma wallahi ba addini suka cuta ba kan suka cuta so wannan ya dace da duk wanda yake fada da addini ko yake fada da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ko yake fada da musulunci yanhauna anhu wa yanauna anhu su hana mutane su yi imani da addini duk hanyoyin da za a yada musulunci suna toshewa suna da dabaru da wayo da tsoratar da bayan Allah masu yin addinin Allah ai ta wulakanta su ai ta cin mutuncinsu su ba dan komai ba dan fada da addini kurum za ga abubuwa da ake aikatawa a ƙasar nan karara na yakar addini yanzu ko wannan tsayar da wannan wannan wani wani wani DPO ɗan sanda ya anan gurin wannan abun kunya abun bakin ciki mutum ku zo ku kama shi ku ta dukan sai da kuka kashe shi kuma a zo a fili a rediyo ana faɗa abun kunya ba ku isa ku ta ba kun masa ƙarya kun ce dan fashi ne ka san me laifin ba wai wani abu bane ba kawai dan yaron ya je ya hana ya barna to ya ma ci sa'a ma an ce mai ma dan fashi ma inda ba sa'a ba ma da wata musibar za a lika masa ma to sai ga mutanen nan irin abin da suke kamar damun wato suna da suna suna kageda su samu mutane wato su illata su kawai kamar su suke a ba su dama a ba su oda su ta kashe mutane kurum so wannan abu yayi abun muni a sha kuma muna goyon baya da kungiyoyi na yancin dan adam suka shiga cikin wannan kadiya a bukadun wannan bawan Allah lalle a fitar masa da hakkinsa a biya diya kuma wannan mutumin a dau mataki da doka a kansa dokar shari'a wanda ya kashe wani a kashe shi shi ma haka shari'a ta ce in ba haka ba za a zo a ta kashe bayin Allah wanda basu ji ba basu gani ba kuma malamai ya kamata su fito su yi bayani su nuna rashin yadda da rashin amincewa cewa wannan abun cuta ne zalunci ne fada da Allah ne fada da addinin Allah ne ba wai wani abu bane kawai dan saboda wannan suna kaɗe kaɗe suna yi abin nan yara sun je sun ce a bari kawai shikenan ku je kawo mutane kuna dukan su abin ciwo abin bakin ciki mutane yadda ka san ba sa suna rayuwa ne da dabbobi wal iyazu billah so Allah muna kai kuka gare ka duk wanda ya zalunce mu Allah karɓa mana hakkin mu kuma zalunci na dama sun yi zalunci ba su ci nasara ba ballantana kai karamin alhaki na yanzu na ritaya wanda daga nan zuwa yan shekaru ka gama ritaya za ka je kana neman security ma kana neman a wani kamfani ma a ki daukan ka ya kamata mutane su rinka tunani wallahi Allah ya mana afuwa wannan aya Abdullahi ibn Abbas da Imam Muqatil suke cewa ta sauka ne dangane da Abi Talib wata fassara kenan ta sauka akan Abu Talib inji Abdullahi dan Abbas saboda yana hana mutane kar su cutar da manzon Allah sannan kuma yana hana su kasu zalunce su amma kuma duk da haka ya yi nesa da imani da shi yanhauna anhu suna hani ka a cutar da annabi wa yan'auna anhu amma kuma suna nisantar imani da shi abu talib baffan annabi yana ba manzan Allah dukkan kariya da tsaro ka a cuci annabi kada a kashe manzan Allah kar a masa kaza kar a masa kaza wa yan'a anhu kuma yana nisanta da imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a rawaito cewa manya-manyan mushrikai sun haɗu suka samu shi abu talib baffan annabi dan uwan baban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka kama shi suka suka je wurin suka suka ce da shi ka kamo mana Muhammadu ka kawo mana mu kashe shi ka ji wai dan me dan kawai Muhammadu yana da'awa yana kira zuwa ga Allah ya ce annabi ya ce ka kawo Muhammadu mu kashe shi mu kuma za mu baka saurayi matashi a cikin mu ka zaɓi dukkan yaro duk wani matashi da kaga ya maka za mu miƙa maka shi ka rike shi ka ci gaba da ciyar da shi kana kula da shi kamar yadda ka rike Muhammadu ina ce dai so kake samu wani yaro matashi a kusa da kai ka ba Muhammadu mu kashe mu kuma za mu baka wani dan mu ka rike kaga tunanin arne ko ba hankali suka ce wata ilaina Muhammad ka ba mu Muhammadu Abu Talib ya ce amma ma an safci muni gaskiya ba ku yi min adalci ba yace alfawu ilaikum waladi litaktuluhu wa urabbi waladakum in ba ku dana ku kashe shi kuma ni ku bani dan ku ni kuma in raya muku shi in tirka shi in yi tacciyar da shi wannan wani irin hauka ne ka ce in baka ragona kai ka kace ni kuma ka bani naka ragon in rike maka in tirka maka shi hankali zai dauka to kaga wannan yana ba annabi kariya yaki saboda matsayinsa da darajarsa ba su isa su tunkari annabi ba sallallahu alaihi wasallam kaga inna Allah yu'ayyidu hada hada hada din walau bi rajulin fajir ke annabi yayi ta kiransa zuwa ga imani amma bai yi imani ba yake cewa manzo Allah laula an tu'ayyirani quraish la aqrartu biha aynak annabi yayi ta kiransa ya baffa kai imani ya baffa ka zama musulmi saboda yana matukar san manzan Allah sai manzan Allah ce ai sai shi Abu Talib yake cewa kai da ba dan kada Qurayshawa su aibanta ni ba a ce nayi abin kunya na kama addinin yara na bar addinin iyayena ba wallahi da na faranta maka rai nayi wannan addinin naka walakin azubbu an kama hayitu sai dai zan baka kariya iya tsawon rayuwa ta ya Muhammadu shine ya faɗi waɗannan waƙoƙi yana bawa annabi kariya والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر بذاك وكر منك يقينا وكر منك عيونا ودعوتني وعرفت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا وأردت دينا قد علمت بأنه من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا ولا نواقو إيكي باو منزل الله صلى الله عليه وسلم كاريا رالاشن النبي cewa wallahi ba su isa su zo wajenka ba duk taron ƙwarishawa da zaluncinsu wallahi ba su isa su zo su riske ka ya muhammadu kwantar da hankalinka hatta uwarsa da fitorabi da fina in kaga sun zo kanka to sai dai in an tona ƙasa an binne ni fasda bi amrika ma alayka ghadadatun kama al'amarin ka je kai tai ba gudu babu ja da baya ba tsoro karka je bakin ciki karka je damuwa wafir bi zaka kai albishir wa kirra minka uyuna kuma ka samu farin rai da wannan addini na ka je kai tai الله أكبر ودعوتني وأردت أنك ناصحي يشي محمد كاكراني كما نينا سنكنا من نسيهاني ولقد صدقت وكنت ثم أمينا قلت يا كفا يا محمد كما دائما كي أي أمن تجمتني وأردت دينا قد علمت بأنه ka bujiro min da wani addini wanda ni na san cewa min khairi adyanil bariyati dina ya fi dukkan wani addinin halittar duniya gabaki daya laulal malamatu to ga matsalar laulal malamatu laulal malamatu laulal malamatu da ba dan zargi ba da ba dan ka a soke ni ba au izaru masabbatin ko jin tsoron kada a zo a zage ni a makka ba lawajattani samhan bidhaka mubina ai da ka same ni wato mai saukin biyayya da da'a ga wannan addini a bayyane zan yi wannan musulunci to amma ina za su zage ni za su ce na bar addinin iyayena za su ce kaza za su ce kaza za su ce kaza wannan abin shi ya hana abu talib baffan annabiyin imani da manzon Allah ranar da ya zo zai yi wafati yana kwance manzon Allah ya zo yana cikin ɓacin rai da damuwa ya tarar da manya-manyan turakun ƙurai shawa sun kewaye wannan dattijan annabi ya je yana ya amu ya baffa kun la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha inda Allah zan tsaya maka a wajen Allah kurin koda baka taba yin komai a duniya ba yanzu ga alamar mutuwa ta tabbata gare ka ka ce la ilaha illallah zan tsaya ma wajen Allah malam dattijan nan kamar zai ce la ilaha illallah manyan qurayshawa da suke cewa yanzu a targabu an millati abdul muttalib yanzu ya kai abu talib zaka kyamaci addinin babanka ka zo ka ba addinin yaro muhammadu yaro karami sabon addini kau da kai manzo Allah ya sake cewa ya ammu ya bafa na qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah zan tsaya maka a wajen Allah su ma annabi yana faɗin wannan kalmar sai su ce yanzu sai ka kyamaci addinin iyayenka ka ba addinin yaro ka bar addinin kakanka ka bar addinin babanka ka zo ka ba addinin ɗanka annabi ya ce ya bafa na ka ce la ilaha illallah kurin kalmar da nake bukata ka faɗa kenan suka ce yanzu kai za ka kyamaci yana faɗa suna faɗa malam malam ka ga yadda arne baya so a musulunta ko daga ƙarshe dattijan nan sai ya ce muhammadu ana ala millati abdulmuttalib la ilaha illallah ana ala millati abdulmuttalib ya ce ni ina kan addinin abdulmuttalib babana haka ya mutu kuma manzo Allah ce wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka zan yi ta neman maka gafara in dai ba hana ya neman masa abuwa da rangwame cewa Allah Ubangiji ya sauƙaƙa masa azaba a duk duniya a cikin 'yan wuta ba wanda yake samun sauƙin azaba ba wanda yake samun sauƙin azaba irin wa irin Abu Talib baban Ali bin Abi Talib shine mai samun sauƙin azaba talaucin da kuke fama da shi a masallacin nan Allah ya sauke mu harama ba na ran abata ku rike kayanka ko ita ba matsala ne ita ma mushkila ne waɗanda ma matsala ne da wata zare ta madan samu natsuwa in dai kuma ta ƙara yi to ina jin abin daga jikina ne watakila to malam ka ga yadda bawan Allah nan malam haka yi wa fati bai yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce riwaya sahihiya ingantacciya da malaman hadisi suka ruwaito cewa Abu Talib bai imani ba amma ana samun wasu daga karshe karshe dinnan suna faɗan cewa ai yayi imani har ma sa shi ake cikin layin mu'minai amma kuma gaskiya bai imani ba wannan yana nuna cewa shiriya a hannun Allah take ba a hannun manzan Allah take ba innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha to sai Allah ya ce mai kuma bayan nan ya ta hannunka ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإن
sarki yake bayani cewa walau tara idh waqifu ala nar ina ma da ka gansu lokacin da suke tsaye a cikin wuta kalmar ala nari tana nufin finnari lokacin da suke cikin wuta Allah yake gana musu azaba Allah kiyaye faƙalu ya laitana nuraddu za su ce ya kai tanmu ya wayo Allah mu ya mun shiga ukunmu nuraddu ina ma da a dawo da mu ila duniya zuwa ga duniya wala nukazziba bi ayati rabbina in mun dawo duniya ba za mu ba za mu wato ƙaryata ayoyin Allah ba ba za mu ƙaryata ayoyin ubangijinmu ba wa nakuna minal mu'minin kuma za mu kasance cikin mu'minai masu imani ya laitana nuraddu wa nahnu la nukadzibu ina ma da a dawo da mu duniya sun sha azaba mala ana cikin wuta ana gasuwa kenan don Allah ya ubangiji ka mayar da mu don girman mulkinka ka dawo da mu duniya ba za mu karyata ayoyi ba wa nakuna minal mu'minina kuma za mu zama cikin mu'minai malam wannan wa'azi ne ake fa kafin mutum ya tafi ina masu karyata ayoyin Allah ina masu karyata addini ina masu karyata musulunci ina masu fada da addinin Allah ina masu fada da gaskiya ina masu yakar gaskiya ga 'yan uwanku a cikin wuta abin da suke cewa ya kai tan dawo da mu duniya mai gaskiya yan walayan fa'un nadamu ranar da nadama ba za ta yi aiki ba wani kuna minal mominin da suna kyama a duniya su zama mumine yanzu a lahira a cikin wutar jahannama suna cewa kai ina ma da sun samu dama wallahi da za su zama cikin cikin muminai Allah ya ce bal bada lahum ma kanu yakhfuna min qabl bari dai wannan bal din tana nufin wato ai laysa al'amru ala ma qalu al'amarin ba kaman yadda suka faɗa bane ina ba zai yi ba innahum law ruddu wai ce wanda suke da an dawo da su duniya la'amanu za su imani ina balbada lahum ma kanu yakuna min qabl abinda suke koyewa ne ma kanu yastatiruna kenan yakhfun abinda suke koyewa min qablu a cikin duniya kenan menene suke koyewa kafirci da sabon Allah tabaraka wa ta'ala su bauta wa ubangiji suka isu bauta su fake su kafirci su fake su shirka to yau yadda suke ce ga tanan Allah tabaraka ta'ala ya bayyana gare su ko kuma abin da suke boyewa a nan lahira ba yau sun ce wallahi rabbina ma kunna mushrikina ba kaga sun boye to badalahum ma kanu yakhfuna kenan abinda suke boyewa cewa ba su yi ba shine yau ya bayyana da su sun zama yan wuta tunda da a ce ba suna shirka ba da ba za shiga wata bayi Allah ce walau ruddu da za a juyar da su a dawo da su duniya din la'adu limanuhu an wallahi da sai sun dawo kan abin da aka hana su din taurin kai irin na dan adam bayan an jefa su a jahannama sun sha zafin jahannama in suka dawo duniyar kuma sai sun ci gaba da yin tsiyar haka Allah ya ce wa innahum lakazibun Allah ce ƙarya suke yi fi kaulihim cikin maganganun su law radadnahum ila dunya da mun dawo da su zuwa duniya din lakazzabu ba sai sun ƙaryata mu ga ma cewa za su yi wa qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya cewa suke yi da kuma an dade mai da su ma za su faɗa a wannan kai rayuwar duniya ne fa namutu wa nahya mu rayu mu mutu ko mu mutu mu rayu wasu su mutu wasu su tashi wasu su rayu wa ma na hannu bi mafi na ba wanda zai tashe mu ai da ai da cewa suke yi ba za a tashe su ba ko zaman ladina kafaru allan yub'asu qul bala wa rabbi latub'asunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika ala allahi yasir kafirai sun raya cewa ba za a tashi wai su wallahi ba wanda zai tashe su ai za mitina wa kunna turaban yanzu bayan mun mutu mun zama turbaya mun rididdige sai a ce za a tashe mu waye isa ya tada mu waye zai tashe mu suka karyata Allah suka karyata addinin Allah suka karyata Qur'ani suka karyata manzon Allah suka ce ba wanda ya sai tashe su shine wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'usin to sai Allah ya ce walau tara idh wuqifu ala rabbihim wannan walau tara walau tara din jawabin laudin mazub ne da zaka gani ai la ra'aita amran aziman da ka ga al'amari mai girma da za ka ga lokacin da suka tsaya kuma a wajen ubangijinsu akan hukuncin ubangiji ala hukumihi wa qada'ihi wa mas'alati ga Allah zai musu hukunci zai musu tambayoyi an bujirar da su ga Allah tabaraka ta'ala mutane sun tashi daga cikin kaburruka mala'iku za su rinka koya mutane a ce a tafi filin hisabi wala tasma'u illa hamsa sai dai ka rinka jin yib yib yib yib ana ta tafiya ina za a je za a tafi arafatul qiyama malam za a tafi filin kiyama filin hisabi malam kowa yana tafiya tsara yana ta kansa ba a san ba ina aka tafi malam Allah zai tara kowa tun farkon duniya har karshen ta wallahi ko kiyashi ba za a kyale shi ba kiyashi wallahi sai an tashe shi kiyashin da kasa ya yatsa ka murkushe shi ko cinnakan da kasa ka nike ta wallahi sai an tashe ta to aka ta da waɗannan ma ballantana ballantana kai dan adam kato da kai kowa sai ya tashi in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abdan za ku zo a wajen ubangiji a matsayin bayi Allah ce laqad ahsahum wa addahum adda Allah ya irgai kayansa dalla dalla ya lissafa kowa ya san iya yawan mutane kwaya nawa ne manya nawa ne yara nawa ne dattawa nawa ne jirajirai nawa ne yan mata nawa ne tsofaffi nawa ne awaki nawa ne dabbobi nawa ne kura nawa ce gada nawa ce kiyashi nawa ne sauro nawa ne asahum wa addahum adda wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda Allah ce kowa zai zo shi shi kadai ba za ka zo da babanka ba ba ba za ka zo da mai gidanka ba ba za ka zo da mai gadinka da yake gadinka da bindiga ba kana gida kana kwance wani yana gadinka a kiyama kai kadai za ka zo ba bindiga ba hular karfi ba hular kwano ba takalmin fata da diddigen kashi ɗanti da ka ba rawani a karmakalla ko ba ka bane ba wani malamin da zai je da rawani ba wani carbi haka za ka je ɗanti ba komai za a ɗora ka auna ka a sikeli aikin da kai da aƙidarka Allah ya mana afuwa mana afuwa walau tara izu waqifu ala rabbihim ni ban sani ba ko kuna fahimta na cewa Allah yi da ka ga ranar da mutanen nan suka tsaya a gaban ubangijinsu ka ga ranar da dan adam zai tsaya gaban Allah wato saboda girman bala'in da masifar ba ma faɗi ta ba kudu sai Allah ya wuce kawai ka je ka ba wa kanka ansa me za a gani kai ka ga abin da ya faru kuwa Allah dai sauke kawai sai ya wuce kawai wannan bayanin akwai balaga a ciki masu gadin aljanna da wuta ko masu gadin wuta mala'iku za su ce alaisa hada bil haqqi ya jama'a ya al'umma ya halitta wannan taron na yau ba gaskiya ba ne ba an ce muku za ta da kiyama ba ku ce a ba an ce ku ji tsoron Allah ku kiyaye addinin ku da aqidar ku ba ku yi adalci ku daina zalunci ku daina cuta ku daina shirka ku daina bid'a ku daina ma'asi saban Allah ku daina ta'addanci ku daina barna ku daina zubar da jini ba an ce ku daina ba akwai hisabi kuka yi kunnen ƙoshe kuka yi banza alaisa hada bil haqqi to ga kiyamar ai ta ba gaskiya bane kowa ya shiru Allah zai ce baka karanta ba a cikin alkur'ani ana cewa maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako hada yawmuddin yau ita ce ranar sakamako anal malik kuma ni din ni ne mamallakinta wa hada yawmuddin kuma yau ita ce ranar sakamako wudi alkitab wa ji'a bin nabiyina wa shuhada ajiye littafi na hisabi kowa da littafinsa za a zo da annabawa da shahidai waɗannan ba su ne manya ba to su ma sai an gurfanar da su a gaban Allah fala nasalanna alladhina ursila ilaihim wala nasalanna almursalin wala naqussanna alaihim bi'ilmin wama kunna ghaibin Allah ce wallahi sai mun tambayi wanda aka turo musu manzanni wallahi sai mun tambayi su ma manzannin wallahi sai mun musu tambayoyi wala naqussanna alaihim bi ilmi kuma za mu ba su kissa da labari da ilimi amma kunna za'ibina ba mu kasance fakakku ko ba ma nan ba lokacin da aka yi abin da aka yi muna nan قال أليس هذا بالحق wannan mala'iku ne za su tambaya sai to ba gaskiya ba ne? to mai mutane za su ce ƙalo bala wa rabbina shi bala innahu lahaq ai yadda al'amarin yake lalle ya ubangiji gaskiya ne ya Allah gaskiya ne wallahu rabbina ma kunna mushrikin Allah shi ne ubangijin ba mu kasance masu shirka ba to gaskiya ne to ku kuma kun gane ta gaskiya a duniya fazuqul azaba bima kuntum takfurun Allah zai ce mala'iku ku tattare su ku tura su wutar jahannama ku je ku dandani azabar wutar jahannama saboda abin da kusance kuna yi na kafircewa ubangiji tabaraka ta'ala sakamakon kafiri kenan sakamakon wanda yake karyata kiyama kenan sakamakon wanda yake karyata ayoyin Allah kenan yau abin da mutane suke a duniya yanda ka san ba a yadda akwai Allah ba dan uwanka musulmi da yake sallah yana kallon gabar idan ya tsaya ya tafka maka wata barna wallahi za ka yi rantsuwa bi jami'i asma'illahi husna wanda mutum bai imani da Allah ba amma wai kuma fa a tsautsayi wai musulmi ne shirka kafirci gasa nama dan adam a cinye a yanka mutum a kashe mutum mutum yana alfahari mutum kaza ya kashe ko mutum shi shi kadai ya zo ya sanadiyar mutum hamsin sittin saba'in ɗari ko mutum shi kadai ya rike dukiyar al'umma ya jefa cikin talauci cikin yunwa shin wahala babu abin da ya dame shi amma kuma numfashinsa ba a hannunsa yake ba juyinsa da motsinsa in ya kwanta ba a hannunsa yake ba a hannun Allah yake wannan ba kare ta Allah bane na sha gaya muku a karatu ina maimaita muku akwai wanda fa yace wai anya magana kiyaman nan da malamai suke mutane kuwa ba yaudara mutane ake ba kuwa are they not deceiving people it's just kind of deceiving they are just deceiving us ana deceiving ɗin shi what the meaning of deceiving please me ake nufi deceiving a larabci a hausa yaudara ka ji wannan fa wannan musulmi ne mai sallah yake gaya wa dan uwansa wani malami an ya garan kallon malaman nan ku ba kawai yaudara mutane suke ba ta kifa mutane a ce ku yi aiki ku yi kaza ku yi kaza wai kiyama kiyama kiyama la ilaha illallah to me Allah ya ce akram kallah na'am
قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم haka ne ألا ساء ما يزرون
Allah ya ce qad khasira alladhina kazzabu lallai waɗanda suka ƙaryata gamuwa da Allah amsiku wanda suka ƙaryata haɗuwa da Allah sun yi hasara wanda ya ce kiyama disibin ɗinsa ake yayi asara ya tafi duk wanda ya ce ba za a gamu da Allah ba yayi asara khasirar duniya wal akhirah kazzabu bi liqa'illah خسروا أنفسهم بتكذيبهم المصير إلى الله بالبعث بعد الموت saboda sun karyata tashin alkiyama bayan an mutu Allah ce su je su ci gaba hatta idza ja'atumus sa'atu bagta suna cikin wannan yanayi sai kiyama ta zo musu unexpected shine bagta ba aune ba zato ba tsammani kurin malam sai su ga kiyama mutuwar kama kiyamar ka ne ai dan an ce man mata faqad qamat qiyamatuhu duk wanda ya mutu kiyamarsa ta tsaya masa shi ga ai ware ko da gaske in dai ka riga ka mutu ai kai kamar kiyamar ka ta tashi ne ai zance ya kare saboda ba ribas duk labarin da ake faɗa na kiyama na azaba na rama na menene malam wanda ya mutu yanzu yanzu dinnan insha Allah ta'ala daga yanzu zai fara gaskata abin da ake faɗa amma wanda yake rayuwa ya ce koshi ya kwanta ya alfa'ari wannan gani yake ba haka bane ba Allah ya ce hatta idza ja'atumus sa'a sai kiyama ta zo musu baztatan babu zato babu tsammani ko mutuwa ko babbar kiyama faj'a qalu za su ce ya hasratana ya nadamar mu ya hasaran mu mutum zai ciza yatsa wa yauma ya abdu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا يا حسرتنا يا أسارم يا تابعهم يا ندامتنا ya nadama mu ya Allah mun yi nadama amma kuma fa nadama ba ta da amfani mun yi nadama alama farratuna a bisa sakaci da muka yi fiha wajen yi maka da'a aiki ta'a tarakna fi duniya min amalil akhirah mun baro aikin lahira a duniya yau gashi mun zo lahira ba a aikin lahira a duniya ne ake aikin lahira mana a duniya ne zaka nemi abin da zaka kai lahira so idan ka riga ka je lahira babu guzuri shikenan zaka tafi aikin makka tun a Kano zaka nemi guzuri ai ko ba sai ka je kadira an jefar da kai a jidda zaka fara cewa zaka nemi guzuri ba babu nan kan sai ka fara cin wahala kuma ya hasratana ala ma farratna fiha Allah ya ce wahum yahmiluna awzarahum ala zuburihim suna ɗauke da zunubinsu datti da kazanta na saban Allah da shirka da bid'a da ma'asiya sun yi dakon kaya auzarahum asqalahum wa asamahum ala zuhurihim a gadon bayansu ala sa'a ma yazirun Allah ya ce tir da abin da suke ɗauka suna dako tir da wannan mummunan dako tir da wannan mummunan kaya da suke ɗauka imamu suddi yake cewa mumini idan ya fita daga cikin kabarinsa duk mumini in ya fita daga cikin kabarinsa wani abu mai kyakkyawan sura zai fuskance shi mai kyakkyawan kama kana tashi a kabarinka wani abu zai fuskance ka ba faɗi mai ba sai shi bawa mumini sai ce wannan kuma eh wannan zai gan shi da ƙanshi zai gan shi da kyau zai gan shi da kwalliya asani sura sai ce da shi kai ka san ni sai shi mutumin zai ce wallahi ban san ka ba ni ban taba ganin ka ba sai shi wannan abun zai ce ana amaluka salih ni ne kyakkyawan aikin da kai ta yi a duniya ni ne kiyamun laili da ka tashi kai ta sallah da daddare mutane suna bacci ni ne azumin ka na alhamis da litinin da kake ta yi mutane suna cin abinci kai kuma kana azumi ni ne karatun ƙur'anin da kai ta yi mutane suna surutu kai kuma kana karanta ƙur'ani ni ne sada zumuncin da kai ta yi ɗan uwanka sun ƙi ka amma ka abuna ni ne haƙuri da kai ta yi wasu sun yi ta faɗa amma kai kuma ka zama mai haƙuri ni ne biyayya da iyayenka da kai ta yi ni ne azumi ni ne sallah ni ne zakka ni ne sadaka ni ne kaza ni ne kaza farkabni sun kuya ka hauni kawai sun kuya ka hauni sai na kai ka har inda za a yi hisabi kana cikin nutsuwa da kwanciyar hankali in ji imam suddi ya ce fatala mara kiftuka fi duniya ka yi haƙuri da a duniya ni ne ta hawanka eh ni ne ta hawanka a duniya to yau kuma zo ka hauni shine faɗin Allah yau mana shirin muttaƙila ila rahmani wadda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda la yamlikuna shafa'a illa man ittakhadha inda rahmani ahda Allah ce rana ne da zamu kore masu imani masu taɗawa jama'a jama'a wannan wafdan ɗin ai suna suna suna haye akan ababen hawa ka duba fa kiyamar da ake cewa ba babanka baka ganin sa mahaifinka in ka ganshi ma gudu zaka yi matarka in ka kaza ana cikin wani yanayi amma za ka kawo maka wani abin da zaka haushi amma kafiri ko fasiki ko munafiki ko mabarnaci a bayan duniya wanda yake rayuwa a duniya yana barna yana tashi daga kabarinsa zai ga wani abin da yake yafi komai muni abin da bai da kyau zai gani yana ganinsa zai ce zai tsorita ya firgita ya shiga cikin damuwa wannan abin zai zo ya ce da shi kai ka san ni sai ce ban san ka ba ban san ka ba sai ce ai ni ne mummunan aikinka ni ne mummunan aikinka da kai ta yi a duniya ni ne zinarka ni ne kazanka ni ne kazanka riwayar aka ce bai taba ganin abu mai muni irin wannan ba sannan kuma zai je shi yana wari yana wari wari ana amalukar khabith yace fa talama rakibtani fi dunya a duniya ni kai ta hawa kana aikata barna ka hauni wal yawma arkabuka ni kuma yau zan hau gadon bayan ka sun kuya sai ya haye bayansa shine fadin Allah wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim suna lude suna dauke da zunubansu a gadon bayansu kana tashi daga kabarin ka za a loda ma kayanka ka duba bambanci tsakanin mai ibada mai imani da fasiki da fajiri mai ibada mai imani shi ibada da imanin zai hau fasiki fajiri shi kuma hawansa za a yi shine Allah ya ce tir ala sa'a ma yazirun to sai ya ce mai kuma وما الحياة الدنيا إلا لعب وله to
وللدار الآخرة خير للذين يتقون وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون
to jama'a wa man hayatud dunya illa la'ibun wa lahu kun ga duniyar nan rayuwar duniya ba komai bace face kurin wargi ne da wasa gangance ba tabbas bane shine la'ib wa lahu ghururun la baqa'a laha rudu ne babu tabbata haka Allah ya faɗa rayuwar duniyar nan da ke gani yanzu ake fantamawa a sai motoci masu tsada a hau a gina gidaje na alfahari a zauna a auri matan da aka ga dama a yi zalunci a yi cuta a yi ha'inci a yi yaudara a yi ƙarya a yi alfahari da 'ya'ya a yi alfahari da mulki a kashe wanda aka ga dama a raya wanda aka ga dama a ci kuɗin wanda aka ga dama a rike albashi wanda aka ga dama a cutar da wanda gama a gida shiga gidan rediyo a yi zage-zage a yi rashin mutunci a faɗi abin nan a zage uban kowa a more a kwanta a yi komai da komai duniyar nan da kake ganin ta ba komai ba ne wallahi ba ce wasa ne da gangan kudu karewa take yi a malam da kafin kai fa akwai wasu ko kai ne na farko mu yanzu mutanen da muke zaune a nan gurin iyakacin fatari abinda za a ce ai ai daga nan zuwa shekara ɗari ai akwai kano to shekara 200-300 ba ba mutane ne ba a rayuwa ne tun da Allah ya duniya ake rayuwa ustaz ana tafiya so yadda kowa ya zo ya tafi kuma kai ma haka zaka gama zamaninka da lokacinka ka tafi in khairan fa khairan wa in sharran fa sharra idan ka yi alheri wallahi za ga alkhairi idan kuma ka yi sharri kuma wallahi za ga sharri lahu lai wallahi rayuwar duniya bata wuce wasan kwallon yara ba kai wallahi rayuwar duniya bata wuce dokin kara na yaro ba kaga dokin kara dai kai ka san gangan ne ko dai ne dokin kara ka san dai gangan ne shi kansa yaron wallahi ya san gangan ne ko ba ga bane ba ka san an ce yaro in ya hau dokin karaji yake kamar ya hau babban doki yana jin daɗi yana shakatawa yana menene yana menene amma kai mai hankali ka san mene gangan ne to wallahi haka rayuwar duniya take ganganci kuma wallahi ko da Allah ya mallaka ma abin da ya fi na kowa ko kafi kowa lafiya ko kafi kowa ilimi ko kafi kowa wadata ko kafi kowa arziki ko kafi kowa sarauta kuma ko kafi kowa mulki kuma ko kai zaka fi kowa dadewa wallahi rayuwar ganganci lahun wa la'ibun ta ya zai sai ai shirin permanent rayuwa ta tabbas din ta hakika malam wallahi riga za ka je ka sayo yadi mai tsada ka kashe kuɗi amma aiki kai ta faɗa da tela kai ta rikici ya ke dawo ma da ɗinkin ka an yi menene an kawo kana sawa kana sawa kana sawa kana sawa da kanka za ka ce rigar nan ta ishe ka ko dai ka mai da ita mata suna goge ɗaki da ita ko ka sadakar da ita ko ka ƙona ta ko ka rabu da ita ko da kanta ta kisawa mota duk sabuntanta ka sai ta kana hawa kana hawa kana hawa wata ran sai dai kuma ka zo ka ga wani kuma ya hawa wadda ta fita yarinya ce budurwa gangari a leda ka ta nan a titi masha Allah tabarakallah ai wannan iyaka ne kana ta ƙarya to wallahi kai in dai ka same ta zancen ka ya ƙare kurum kana auro ta shekara ɗaya shekara biyu shekara uku kun zama uku kun zama hudu kun zama biyar yawu ya fara taruwa dan duk abin da ake gani ana sha'awan ya fara kar sai ka laluba ka laluba ka laluba kuma in ka je nema a ce ai kai ma fa yana fa da mata fa a ita saurayi take so ƴaƴansa na wallahi yana da a har da ƴaƴa a a ka fara zama matsala to wallahi akwai lokacin da zaka je wallahi tallahi ba za ka auri ba ana ganin ka sai dai a haƙura da kai ko ba ka bane ba to gangance ba wani abu na tabbas ba wani abu na tabbas wato ba wanda yake morewa duniya sai wanda ya fahimce ta wanda ya fahimci duniya shi yake more mata wani dan wani ya burge ni ana magana wai shi yana kashe kuɗi yana karaciya to akar makallahu ni me duniyan nan ne gaba ɗayan ta ba na ce gaskiya ne yace wallahi ni iya abin da ya dame ni in na samu abin nan ɗauka albashi na in wadatar da iyali na a gida in yi ɗan abin isani da na gani a wannan watan zan yi na aikin Allah taimakon addini taimakon yan uwa taimakon iyaye sauran kuɗin fa akaram kallahu wallahi daɗi nake ci iya daɗi yace wallahi in ya zo cin kaza baya mata cin wasa wai wai a jiya wai a sayo kaza kwaya ɗaya biyu a zo yara kuna warwashewa ya ce shi idan ya zo kaza gudanta guda yake sa a gyara masa ita a zube masa ita a kwano ya yi ta ce sai ya gabayanta eh ya ce nan ne zai san ya san ya ci kaza da gaske sai ya yi wata ɗaya wata biyu baya sha'awanta ya san ya more kuɗinsa ba ka je ka sayo kana rikici da mata an turo ma cinya ɗaya kana cewa yanzu iya wannan shi ne wallahi kai ta faɗa da wata mala in Allah ya jarrabe ka da wani yaro mai shegin ɗauke ɗauke kafin ka farga kashi gaban ɗaki kafin ka fito ya zo ya buɗe kwana ya ɗauke cinyar ma gaba ka zo kai dana gina ya ce yaron ka ne ya gyara shi ya yi gaba so in ka samu ka cika more kawai ka yi aikin Allah ka taimaka daidai gwargwado saka rigar ka iya wanda ta maka nama kana cin nama kafin a ce ka daina cin nama ka cika more iya karfinka ko ba ka bane ba yace wa akar makallawo ba gashi nan ba ina da wani aboki na irin wannan baya morewa yana tara kuɗi yana ta miliyoyi ne shi ya zo ya mutu da ya zo ya mutum ma duka duka ma ma bai da kowa ma ɗansa ɗaya ne matar ce gaba ɗaya ta ɗebe kuɗin malam ya ce haka kawai yanzu zan tara wata kuɗi wani wallahi haka ya faɗa ya ce iyayen kama nawa za su samu a cikin rabon gadon na kama an zo rabawa ma ya ce ka zo ka tara wata mata ka mutu zo ta ɗauke kuɗin da ita da 'ya'yanta wani ya zo wataƙila ma a duwinka ne ya zo ya aure matar Allah kuwa a zan matar mai maiko in mai maiko ya mutu ya bar mata warwa su ake yi ko ya yanta nawa in ka samu ka aura sai ka je ka shimfiɗe dukiya kwar kai ta harka na baka fita ka fara fita Allah ne ya kawo maka duk wanda yake tara kuɗi baya aikin Allah shi bai ci ya more ba kuma bai aikin addinin Allah ba wani ya zo ya aure matar taka Allah kuwa kai ko ba ka bane ko Allah mana afuwa to dama ba mu da kuɗin yawwa wani zai ce ya ai bai da kuɗi ne to kai malam ka samu kai amfani da shi ka yi amfani da shi ba a ce karka yi tattali ba yana da kyau mutum ya tattali amma ya tattali ala hududul aql yawwa ka ki ka taimaka wa masallaci ka ce kana tattali ka ki ka taimaka wa addinin Allah ka ce kana tattali ka ki ka ce mai kyau ka ce kana tattali ka ki ka yi kaza ka ce kana tattali to me amfani kullum babu yanzu nan watakila a jikina akwai naira dubu ɗari uku da hamsin ko ɗari biyar ko ɗari shida ko miliyan ɗaya ba za ku iya sani ba sai na yi shekara guda ina yawo da su su ba su yi min komai ba ni ba musu komai ba ina ta gadin su yaushe za ku san ina da miliyan ɗin nan in kun ga canji ko ba ka bane za ku ga alama ai to haka kuɗi suke Allah ka raba mu da talauci kuma Allah ka ba mu mun samu mu nike su yawwa a ci halal ubangiji Allah ka raba mu da ruduwa da rayuwar lahau da la'ibu wala darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun Allah ya ce gidan lahira shi yafi alheri ga masu takawa amma masu jin tsoron Allah lahira ita tafi alheri gare su afala ta akilun yanzu jama'a ku ba ku da hankali ba za ku hankalta ba ku gane wannan wa'azi ba ya ubangiji mun hankalta ko mun gane abin da kake faɗa abin da muka faɗa na daidai muna roƙon Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar ubangiji subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk